أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أجره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da zamu saurara Allah ya sa abin da zamu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna yau alhamis sha biyar ga jumadal ula ratan hijira annabi sallallahu ta'ala sallam dubu da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ɗai ga watan biyu miladiyar annabi isa alaihi salamu watan shekara dubu biyu da sha takwas don haka mun kwana a cikin kitabun zakat littafin da ke magana akan hukuncin zakka abin da ke magana akan zakka hukunce-hukuncenta haka ma da sadaka da hukunce-hukuncenta da fadalarta wannan inda muka kwana ke da haka yanzu za mu tashi sabon babi babun laisa fi ma duna khamsi zaujin sadaka wannan babi imamul bukhari rahimahullahu ya akada shi akan bayanin abin da ya shafi nisabin raƙuma sai raƙumi ya kai nawa yake da zakka to wannan shine abin da Imam Bukhari aka da babi akan shi da aka yace babun taqdiruhu hadha babu duk inda ya faduwa abin da ake kaddarawa khabari ne na mubtada abin kaddarawa shi mubtadan abin kaddarawa sai a ce hadha in yace babun ma'ana hadha babun amma kaga babun din babu ta hadha din babu sai dai babun kawai sai a ce خبري ne na mubtada mahzufi ko muqaddari takdiruhu hadha hadha babun ken wannan babi kenan laysa fi ma duna khamsi zawjin sadaqa babu zakka cikin abin da bai kai raƙumi biyar ba khamsi zawjin raƙumi biyar to babu zakka a cikin abin da bai kai biyar ba kaga daga hudu zuwa daya babu zakka kenan raƙumi daga hudu zuwa daya babu zakka wannan lafazi laisa fi ma duna khamsi zawjin sadaqa da Imam Bukhari yayi tarjuma da shi to yanko shi yayi daga cikin hadisi to sai tarjuma da shi na حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي سعطة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس عوائق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أم محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصاع الماذني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس عواق من الوريق صدقة وليس فيما دون خمس زوج من العبل صدقة إمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف يجي عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذن تدمو قال أخبرنا مالك yace imam malik ya zantar da mu an muhammad ibn abdurrahman ya karbo daga muhammad ibn abdurrahman ibn abi sa'sa'a almazini an abi ya karbo daga baban shi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya karbo daga abu sa'id al-khudri idan Allah tabbata gare shi muhammad ibn abdurrahman ibn abi sa'sa'a almazini haka yake arwa imam malik haka ya mace shi muhammad watan ibn abdurrahman ibn abi sa'sa amma abin da yake sananne shine muhammad ibn abdullah ibn abdurrahman ibn abdullah ibn abi sa'sa nan an danganta shi kai tsaye zuwa ga kakan shi abin da ya ce ana bi ya karbo daga baban shan abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu ya karbo daga abu sa'idin al-khudri yadda Allah ta tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qal abu sa'idin al-khudri yace haqiqa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce laysa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqa babu zakka ma'ana wajibi ba wajibta zakka ba cikin duk abin da bai kai ausuki biyar ba minar tamri na dabino mana dabino kan yi isa zakka sai ya kai ausuki biyar to me ausuki satin da ya gabata mun ji ausuki ausuki daya ko wuski daya wuski daya shine 60 na sa'a sa'i 60 to shi sa'i fa sa'i mudunnabi hudu shike sa'i mudunnabi din wanda ake yin zakka kono da shi to hudu shi ke sa'i dama shi yake fitan mutum daya to kaga sa'i 60 sau biyar nawa kenan 300 eh 60 sau biyar 300 kenan to sa'i 300 shi ko alaka shi da tiya da yana da kyau mu rika sanin alaka sa'i da tiya sa'i bai kai tiya ba ita tiya mudunnabi biyar ke tiya amma shi sa'i mudunnabi hudu ne kai sa'i ka kenan mudunnabi biyar shi a tiya don haka in kana son ka samu buhu mai tiya arba'in to sai ka auna sa'i hamsin sa'i hamsin shi zai baka tiya arba'in buhu kenan to annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce duk abin da bai kai wuski biyar ba minat tamri na dabino to babu sadaka babu wajabcin zakka a cikinsa walaysa fi ma duna khamsi awaqin min alwariqi sadaqa yace babu wajabcin zakka ba ce mutum ba zai ba in yayi yayi ta dauki kai amma dai zakka ta farilla zakka ta wajibi babu ta fi ma duna khamsi awaqin cikin abin da bai kai uqiya biyar ba mun ji uqiya a karatun baya abinda ake ce uqiya 40 dirhaman dirhami 40 shine uqiya kaga in an ce 40 sau hudu shi kuma zai bada mi'ata dirhami dirhami 200 dirhami 200 azurfa kenan to shine watan duk abin da bai kai ba kaga da zai kai dirhami 100 da 90 ba zakka da 95 kai ko da tis'in da tara babu zakka ɗayan nan ya kasa nisabi sai dai in illa an sha rabbul mai ba mu mutum ba illa an sha rabbuha sai in mai shi ne ya ga dama ya fitar kuma in ya ga dama ya fitar zai samu lada zai samu lada amma ba don ta waje ba gare shi ba walaysa fi ma duna khamsi zawjin min al-ibil sadaqa haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wajibcin zakka cikin abin da bai kai raƙumi biyar ba to kaji wannan walaysa fi ma duna khamsi zawdin min al-ibli sadaqa to shi ya kai shi yasa ya kawo wannan hadisi a karkashin wannan tarjuma ma'ana mutabaka duk lokacin da Imam al-Bukhari ya kawo hadisi a karkashin tarjuma a san me alakar hadisin da tarjuma ma'ana me dalilin da yasa ya kawo shi in aka karanta hadisi a ga to me alakar shi da maganar da yace ita za a yi ya ce babin muna magana akan laisa fi ma duna khamsi zaudin sadaqa to wannan hadisi da ya kawo me alaka shi da abin da ya shartunta zai magana akai shine tarjama shine babi to kaga anan yanzu menene wannan babi ya karantar wannan babi ya karantar da farkon nisabin raquma farkon nisabin raquma abinda kuma bai kai ba raƙumi biyar to babu wajibcin zakka a ciki amma can baya mun wuto don ya kai biyar din fa me za a fitar fiha shatu in ya kai biyar shatu amma ka ganin ciki babu magana saboda bayana maganan ya faɗi maka mi ake fitarwa ba a mi ya isa a hitan mai zakka mi ake fitarwa daban mi ya isa a fitan mai da zakkar daban الحق الواجب me ake fitarwa kenan annisabu me ya isa a fitar mai da zaka shi kuma
babu zakatil baqari babu zakatil baqari wannan babi kenan na zakkar wata bakarin shanu na farko dai ya ce babu zakatil baqari karatun farko da za a fahimta shanu na da zakka tashin farko a fahimci shanu na da zakka sannan kuma sai sun kai nawa suka isa a fitar musu da zakkar nisabi kenan to in sun kai sun isa a fitar da zakkar to me ake fitarwa shi kuma alhaqqul wajibu kenan to shi ake saurari a ji daga gare shi na وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار تجعرون ترفعون أصواتكم كما تجعر البقرة وقال أبو حميد قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جعار تجعرون ترفعون أصواتكم كما تجعر البقرة وأن أبو حميد يشي قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya ce wannan kaga taliki yayi ina isnadin sa har kan shi Abu Humaydin sannan kuma ina isnadi har yazo annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaga babu yanko shi yayi watan daga wani hadisi wanda ya zo mausulan ta hanyoyi da yawa ta hanyoyi da yawa ta hanyoyi da yawa imam al-bukhari ma ya fitar da shi ya fitar da shi abin da yace annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce la'arifanna ma ja Allah rajulun bi baqaratin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ina sane da lokaci ko da zuwan da mutum zai yi wa Allah ja Allah rajul ina sane da lokacin da mutum zai zo wa Allah bi baqaratin laha qurun zai zo da shanu lahaƙuwarun suna kuka suna ƙaraji yalwar larabci kowace dabba sai gaji kukanta yana da suna a larabci huwar kukan shanuwa kukan ɗan mariki wasu ma za ka ga saboda tafsiri da yalwar larabci in yana shekara kaza zuwa kaza kukan shi sunan shi kaza in yana da shekara kaza zuwa kaza sunan shi kaza to haka dabbobi kowane zaka ji sunan shi daban-daban zaki kukan shi ya ce za'iyar ƙaraji eh watan watan kugi na zaki to wannan sunan shi za'iyar wardun idza warada al-buhayrata shariban warada al-furata za'iruhu wan-nila to za'ir kukan zaki kenan amma quwar kukan shanuwa bakara yaka zo sannan sahil sahil kuka na dawaki kenan da wasu a ce haniniya da kaji haniniya ta dawaki kenan sannan kuma akwai roga roga shi kuma kukan raƙuma sai a ce boda kenan duk ji boda ta raƙumi kenan kukan raƙumi amma haniniya ta dawaki kenan eh to haka akwai fuga fuga'u shi kuma kukan awaki haka da tumaki to kowanne zaka ji kukan shi sunan shi daban a larabci eh ba a ba a ce musu buka'u duka ba a ce musu buka'u sai ka ce malaman loka ƙwararru suka ce buka'u kukan mutum ne nan buka'u kukan mutum ne in kaga an yi amfani da shi wani sai dai don aro kawai don aro a fahimci dai ga abin da ake nufi amma hakikar gashi shine yace laha quwarun zai zo ma Allah da wa'annan shanu suna kuka suna ƙaraji fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu quwar eh ijlan jasadan lahu quwar to shine irin shine alqur'ani wa yuqalu ju'ar kuma akan ce ju'ar ju'ar eh kukan watan shanu تجعرون ترفعون أصواتكم كما تجعر البقرة إمام البخاري كما يدي سابا إن يزود كلمة إلين تأكويت القرآن سيما استشهادي دئتا كما يفسر ما إتا تفسر ما قباتا هذا تجعرون wannan in baka gane ba sai ce to irin tace wannan ju'ar din da aka ce ba irin shine taj'arun eh ya zo cikin alqur'ani wama bikum min ni'matin famin Allah ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون تو تجعرون ما تجعرون سيكاو فسرع تما غباتا سيجي أي ترفعون أصواتكم كنا ɗaukaka saututtukanku kama ta ji'arul baƙara irin yadda shanu ke kuka irin yadda shanu ke kuka to kaga wannan kenan wani wuri an fassara daga malaman tafsiri imamu tabari ta fassara da tafsirin al'imamu suddi tasdaghisun kuna neman agaji kuna harguwa kuna karaji duk an fassara shi kuma ya zo daga fassarori to nan dai al'imamu bukhari fa yana so ya fassara kuwar ne wa yuqalu ju'ar to nan me alakar wannan hadisi da tarjama tarjama na magana babu zakatul baqar ma'ana zakkar zakkar abin da shanu wajibi ce dan ga yanayin wanda bai fitar da ita zai zo ta shalkiyama zai zo ta shalkiyama saka nan sun ce la'arifanna wallahi zan gane zan gane mutumin da zai zo wa Allah da shanu suna karaji
حدثنا عمر بن حفص بن بياس حدثنا ابي حدثنا العامش ان معروف بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده او والذي لا اله غيره او كما او كما حلف ما من رجل تكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأثمنه تدعه بأخفافها وتنتهه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس رواه بخير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
حدثنا عمر بن حفص بن غياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له عبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وعسمنا تنطأه بأحفافها وتنطهه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس wannan hadisi Imam al-Bukhari yace haddathana Amr ibn Hafs bin Qiyas yace Amr ibn Hafs bin Qiyas ya zantar da mu qala yace haddathana abi ya ce baban shi ya zantar da shi wane ne baban shi shi ne hafsu ibn ghiyasin din qala ya ce haddathana al-a'mash al-imam al-a'mash shine sulaiman sulaiman al-a'mash ya zantar da mu'an al-ma'rur ibn suwaid ya karbo daga ma'rur ibn suwaid an abi dharr ya karbo daga abu dharr al-gifari radiyallahu ta'ala anhu qala abinda al-imam abu dharr al-gifari yace intahaytu ila an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qala na zo in zauna sai da na kai dab da annabi sallallahu alaihi sai da dangana in intahaitu sai da na dangana zuwa ga annabi sallallahu ta'ala sallam qala abinda manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantsi da wanda rayuwata take a tafi ikon shi aw wallazi la ilaha ghairu ko ko ya ce wallazi la ilaha ghairu rawi yana shakka yana taraddudi shin ya ce wallazi la ilaha ghairu ko ko ya ce wallazi nafsi bi yadihi aw kama halafa kai koma dai yaran kaga ya bace kenan don haka zube da tabbas din yadda ya ce ya ce wallazi nafsi biyadi ko wallazi la ilaha ghairuhu aw kama halafa kai koma wace irin rantsuwa dai yayi ya dai ranci koma da wani irin lafazi dai yayi ya dai ranci shine wallazi halafa koma da wani irin lafazi ne to ya dai ranci ma min rajulin takunu lahu ibilun aw baqarun aw ghanamun babu wani mutumin da zai zamo yana da raƙuma au baƙarun ko kuma shanu au ganamun ko kuma bisashe tumaki da awaki kenan la yu'addi haqqaha wanda bai ba da haƙƙinsu ba me haƙƙi anan aka ce zakka domin riwayar muslim ta taho la yu'addi zakata ma min rajulin takunu lahu ibilun أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاته ربا مسلم كنا كاغا إتا سنة تفسر بعضها بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا وتنساشا تنا فسر ساشي إن أكدو لوني لفزي الرواية سيكا جوة رواية تفسر أبين لفزين كنا في كاغا أنت حقو حقو كلمة مبهمة حقي كلمة مبهمة ذات يدوك أبوبا ديوا to ma sai riwayan muslim ta ce la yu'addi zakataha kaga yanzu an haƙƙo din nan lafazin zakatu ya fassara shi shine la yu'addi haqqaha wanda bai bada zakata ba illa utiya biha yawm alqiyama sai an zo mashi da ita ranar tashi alqiyama a'zama ma takunu wa asmana fiye da a'zama mafi girman yadda take a duniya dabbobin shi raƙuma ne shanu ne tumaki da awaki ne to duk yadda suke a duniya fa a azama yanzu da za su zo lahira sun haka girma hikimar Allah ya girmama su don su ji daɗin taka shi shi ko don ya ji azabar Allah wa asmana kuma duk yadda suke da kiba a duniya asmana a ran tashi alƙiyama za su zama fiye da haka a kiba in an tuna wannan ya zo wannan ibara ta taho a azama wa asmana ɗin wasu kuma suka ce abinda ake nufi a lokacin da mutum ke kiyo watakila lokacin da ka so shanuwarka ya raman mace amma da ka kiwa ta taba sai ta yi kiba ana nan kuma sai dan wutar shi laha ta bijiro sai ta dan rame da ƙarshe dai ka mutu ka batta to yanzu duka rayuwarta gaba ɗaya wani lokaci ta hiƙiba to wani lokacin za ta tashi irin wannan lokacin za ta tashi ba yadda ta mutu ba ko ba yadda ya barta ba a'a yadda dai halin da ta fi girma a duniya to irin wannan halin za ta tashi wasu ka ci shine ma'ana wasu ka ci a'a duk yadda ta rayu a duniya to za ta tashi fiye da haka a girma fiye da haka a kiba to shine sai ce ta ɗauhu bi akhfafiha wa tanqahu bi quruniha za ta rika taka shi za ta rika taka mai ita fa bi akhfafiha da watan tafukanta takonta tako na raƙumi kenan tako na raƙumi watan dahu bi quruniha kuma tana suka shi bi quruniha da kahonta ai kaga kaho raƙumi da kaho me ke da kaho shanuwa da rago da akuya da sauransu kaga suke da kaho rago da akuya da shanu to tan dauhu bi quruniha to kaga zai kuma mami baqar baqarun aw ghanam amma ta dauhu bi akhfafiha zai kuma ma ibil haka in ka lura tsab za ga akwai laffun wa nashr laffun wa nashr sai da yace ma min rajulin takunu lahu ibilun aw baqarun aw ghanam ko kaga jero su to da ya jero abinda zai koma gare su sai ce ta da'uhu bi akhfafiha sai kuma ma'ibilu watan da'uhu bi quruniha sai kuma baqaru da kuma abin nan za su rika suka shi da kahon su shanuwar shi za ta soke shi da kaho tana tunkuye shi da kaho ragon shi haka wanda bai fita mazakka ba kullama jazat ukhraha duk lokacin da ta ƙarshe gaba da yana da shanuwa yana da shanuwa dubu duk dubun nan sai sun taka shi wanda bai musu zakka ba to da an kai ga ta dubu to sai a wulƙito kuma shine ruddat alaihi ulaha wanda ta fara saka sai a sai ta komo kuma a sake wakitowa za ta sake saka shi haka za a yi tai hatta yuqda bainan nasi har ai hukunci ba tsakanin mutane subhanallah to me wannan hadisi ke karantawa wannan hadisi yana karantar da wujubu zakatil baqar wajabcin zakar shanu shanu na saboda duk abin da ke da wa'idi ba sai an faɗa ma wajibi ba ma'ana abin da Allah ya tanadar masa narko na azaba in ba a yi ba wajibi wannan abu wajibi ne dan babu narko ga abin da ba a yi ba inda ba wajibi ba kaga abin da wannan hadisi ke karantarwa kenan رواه رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما أنا إن قال إمام البخاري بكاو حديث دا كنونا ni ake fitar ma shanu ba sai shanuwa ta kai nawa ake fitar mata da zakka in kuma ta kai me alhaqul wajibu bai yi bayanin shi ba bai kawo shi ma'ana bai kawo hadisan da za su yi wannan bayani ba don haka wasu suka ce watakila imamul bukhari bai da hadisi wanda ya inganta akan sharaɗinsa a wannan babi wanda da shi zai dogare ya ce ga nisaban zakkashanu ga nisaban zakkashanu bai da hadisi wanda ya inganta a wannan babi ko wanda yake akan sharaɗinsa watakila shi yasa tare da akwai hadisai in ji malamai waɗanda suka inganta masu tabbatar da nisabin shanu duk da akwai khilafa wasu na ganin shanu sai ta kai hamsin sannan take da zakka wasu suka ce arba'in sannan take da zakka wasu suka ce talatin shine mutamadi to رواه بكير بكير شيني بكير بن عبد الله الأشج بكير بن عبد الله بن الأشج توشي رويتشي عن أبي صالح دق أبو صالح عن أبي هريرة دق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأن رواه بكير عن أبي صالح شيني بكير بن Abdullahi ibn al-Ashaj ya rawaita kaga babu isnadi me yayi yayi ta'liki to wannan ta'liki kamar da aka sha bibiyar ta'liqatun al-Imam al-Bukhari an same su garo suke lafiya lau suke ba su da wani kaikai domin in ma dai al-Imam al-Bukhari ya isnadin abin sa can baya don haka yanzu ya wadatu ba sai yayi ba ko kuma nan gaba zai yi don haka yanzu ya wadatu gabarin kawowa ko kuma wani littafi mu'tabari ya kawo wannan to nan dai imam muslim ya roce shi mausulan imam muslim ya roce shi mausulan to babu zakati al-aqaribi babu zakati alal aqaribi wannan babi na magana akan zakka ko sadaka ga yan uwa makusanta yan uwa makusanta me hukuncin ba su zakka ko sadaka imam bukhari ana jin yana nufin sadaka ake nufi domin a hadisul babi suna da wasu haƙa'iƙ haƙiƙoƙin da za su tabbatar maka ko da ya ce zakatu nan babu zakati ala ƙarfi zakka ya ce lafazin zakka sadaka yake nufi sadaka yake nufi akwai abin da zai tabbatar mana in mun karanta can gaba za mu gani da haka suka ce zakka ce wasu suka ce a'a sadaka ce kuma da suka ce sadaka ce sun fi shawahidu dalilai da za su karfafi wannan ma'ana ma'ana ana ba su in an ba su akwai wata fadala an ci a ƙarin makusanta na zumunci yan uwa na zumunci su ne a ƙarin
وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة والصدقة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له أجران أجر القرابة والصدقة والصدقة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي kaga kai tsaye babu isnadi har ya zuwa dangana da sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam bukhari ya kawo shi mu'allaqan aka ce to abin da yasa yanzu ya wadatu ne da kawo shi can ababu zakati ala zawji wal aitami kamar babi uku zuwa hudu nan gaba zai kawo isnadin don haka ya ga to yanzu ma ba sai ya kawo isnadin ba ma'ana ya ce hadisuna fulan wane ya zantar da ni wane ya zantar da ni wane ya zantar da ni har ya zuwa cewa manzo Allah sallallahu ta'ala wasallam ya ce lahu wannan al-Imam al-Bukhari ya wasu abin sa can gaba zai kawo shi lahu ajrani annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya sadaka ga dan uwa na zumunci yana da lada biyu ajrul qarabati was sadaqa za a bashi da lada ya sadar da zumunta ita sadar da zumunta kyautata ma dan uwanka na jini kana da lada shake ce musilatul rahimi ya sadar da zumuntarsa to wannan sadar da zumuntar yana da lada kan haka sannan ne was sadaqa kuma yana da ladar sadaka ita sadaka ko wanda baka taba gani ba ka ba za ka samu lada kaga nan yana da ladar sadaka kuma yana da ladar sadar da zumunta domin in yau dan uwan shi dan uwan nan zai ƙara jin daɗi zai ƙara son shi zai ƙara zumunci ya ƙara danƙon zumuncin da ke tsakanin su to kyautata danƙon zumuncin da ke tsakanin ƴan uwa ibada ce sadar da zumunta ne ibada ce to wannan mai zaman kanta ce yana da ladan wannan aiki dai sannan kuma yana da ladan sadaka ko ba wanda ya sani bai ba sadaka zai samu ladan wannan taliki dai kamar da aka ce al-Imam bukhari ya waslin abinsa a babu zakati ala zawji wal aitami to حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نحل وكان احب امواله اليه بيرها وكان المستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها ليل قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وظهرها إلى الله فضعها فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإن وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو الحتى أفعل يا رسول الله فقسمها أبو الحتى في أقاربه وبني عمه تابعه روح وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك رايحون
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني أمه وأن حديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذن تدمو قال يتي أخبرنا مالك يتي إمام مالك يا ذن تدمو عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يا كربو دقا كوياجي دقا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا يتي حقيقة يا جي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول إمام أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه يناتشيوا كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل يتي أبو طلحة mijin mahaifiyarsa ne mijin mahaifiyarsa ne kuma dan uwan baban shi ne da baban shi Malik ya rasu shi Anas to sai dan uwan shi ya auri matar tashi ita ce uwar Anas ibn Malik to shine yake cewa Abu Talha ya zamo shi yafi kowa dukiya inda dukiya ce watan ta dabinai gonakin dabinai gare manya manya da kowa ya fi kowa watan gonakan dabinai ko kuma arziki na dabinai ko dukiya ta dabinai wa kana habba amwalihi ilaihi bayruha yace duk cikin dukiyoyin shi babu wanda yake so kamar gonan nan ta bayruha tana daura da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce da ita bayruha ko bayra ha ko biru ha ko bira ha ko barai ha du'a mace ta da wannan but ana mata huska biyu ya ai mata sukuni a ce bai bai raha bi raha ko bayru ha ko bayra ha ta ji hudu kenan sannan bariha wa kanat mustaqbilat almasjid tana daura da masallaci gona tana kallon watan daga inda mafuskantar masallaci tana daura da masallaci ba na nufin kusa ba mafuskantar masallaci wa kanat mustaqbilat almasjid wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shiga gonar kuma ya sha daga ruwanta masu garfi masu daɗi ƙala anasu anasu ibn malik yace falamma unzilat hadhihi al-aya lokacin da Allah ya saukar da wannan aya lan tanalul birra ba za ku samu watan birra sakamakon kyakkyawan aikin ku ko birra wani babban alkhairi daga Allah duk an fassara birru lan tanalul birra ay thawaba thawabal birr ba za ku samu sakamakon birru watan aikin alkhairi ba aka ce birru wani babban alkhairi da aka tanda ita ce aljanna dan daga fasalin da aka yi lan tadkhulul jannata hatta tunfiqu mimma tuhibbun daga malaman tafsiri magabata suka ce ba za ku shiga aljanna ba aljanna ita ce birru lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ko lan tanalul birra ba za ku samu sakamakon watan birru aikin alkhairi ba sai kun ciyar ma'ana wanda shi ne babban sakamako hatta tun fi kuma tuhibun har sai kun ciyar daga abin da kuke so yadda Allah ya tanadi aljanna dan yana son ta to ba ta samuwa kai ma sai ka ba da abin da kake so don haka Allah ya baka shi ma abin da yake so eh ka ba Allah abin da kake so don Allah ya baka shi ma abin da yake so don yana son aljanna don haka ya tare da manzo Allah aljanna duk inda manzo Allah yake nan Allah ke so don haka Allah yana son aljanna ko ba komi ko bai ce ba cewa gidan annabi ne da masoyansa masoyansa to ka san ya isa shaida akan cewa Allah na son ta to kai ma in kana so Allah baka abin da yake so to ka ba Allah abin da kake so hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna habba amwali ilayya bayruha abun duk da na fi so cikin dukiyata bai kai gonan nan ta wata dabinai ba bayruha ko bayraha ko biraha ko biruha wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa zuhraha abu talha fa na jin ayan nan ta sauka la tanalu birra wannan gonar da ya fi so kamar a ce babban kamfanin ka wanda ya fi kawo kuɗi babban kamfanin da ya fi kowane jari sai ka ɗauka ran nan kawai da rana tsaka ba magana wata gidauniya ba magana bida ba wani kala kai da kanka sai ka ce ka ba Allah to haka Abu Talha yace wa innaha sadaqatun lillah na ba da wannan gonar sadaqa lillahi saboda Allah arju birraha ina fatan ina kaunar birraha alkhairin ta wajen Allah sakamakon ta wajen Allah birru din nan da Allah ya ta tumbiku lan tanalul birra to ina son birru arju birraha din wa zukhraha kuma ina fata ina kaunar zukhraha a ta zaman man ajiyar lada ga ta nan na ba Allah ya aje man can in mu haɗu a bani shikenan eh arju birraha wa zukhraha inda Allah fadaha ya rasulullah haisu araka Allah daka ya rasulullah na baka ita duk da kaga ya dace ai da ita ka duk yadda Allah ya sanar da kai a yi da ita a yi da ita abinda ya sa ya ce haifu arakallah ya san manzan Allah bai da nashi ra'ayi ka wani na karantar da mu manzan Allah bai da ra'ayi manzan Allah duk abin da ya yi umarni ne daga Allah umarni ne daga Allah don haka ce haifu arakallah kuma alƙur'ani ma abin da yake faɗa ke don haka ya ce yanzu ka ajiye ta ya rasulullah haifu arakallah duk inda Allah ya ce ka ajiye ma'ana duk yadda ka ga yayi kawai kai da ita ga tunan ban da wani zabi na barga na ba Allah ita qala sai anasu yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakhil sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce madalla eh ma'ana bakhil kalma ce ta larabci idan abu ya burge ka an yi abu daidai sai ka ce yayi daidai mutum ne wajen magana sai ka yayi magana sai magana ta zo daidai sai ka ce mu yayi daidai madalla to irin shi ne maza Allah sassalin ce madalla bakhin zalika malun rabihun lallai wannan dukiya ce rabihun mai riba aka ce tana da ma'ana biyu zalika malun rabihun fi duniya kai wannan ko dukiya dukiya ce mai kawo riba domin gonan na Allah ɗaya san wuskokan da ake na dabi ne cikinta Allah ɗaya san abin da ake nomawa a cikinta da haka zalika malun rabihun ko kuma a rabihun wadda za a ci riba mai yawa domin za ta samu ta aljanna mana mai riba ran tashi alkiyama a wajen Allah zalika malun rabi zalika malun rabi wa qad sami'tu ma qulta naji duk abin da kace inji manzo Allah yace naji abin da kace yana magana da Abu Talha wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin ba cewa kai haisu araka Allah ba to gani na shi ne ma'ana abin da Allah ya nuna mashi za ka sai amfani da irin abin da ya mai amfani da shi haisu fadaha ya rasulullahi haisu araka Allah da haka sai ce wa inni ara to ni ga abin da ke gani tun da kace da nake gani to wa inni ara an taj'alaha bil aqrabin ina ganin wannan sadaka ka aje ta ka sanya ta lil aqrabina ga yan uwanka na zumunta yan uwanka na zumunta ka ba su wannan watan gona za su ji daɗi domin sun fi bukata sun fi haƙƙi sun fi bukata sun fi haƙƙi in kai ka raya zumunci in kai ka raya zumunci to duka wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi ya gani sai ya ce ka sanya ta watan inda watan a aqrabin taj'alaha fil aqrabin ka sanya ta fil aqrabin ga waɗanda suke makusantanka na zumunci faƙala abu ɗalha abu ɗalha ya ce af'alu ya rasulullah an gama an gama zan aikata faƙasamaha abu ɗalha ta fi a ƙaribihi wa bani amin sai abu ɗalha ya raba gonan nan ya kakkasa ta ga ‘yan uwanshi na zumunci wa bani amihi da ‘yan uwansa waɗanda suka haɗa uwaye maza da su mana waɗanda da baban shi da iyayensu to yanne ne da ƙanne to kaga ɗiyan waɗancan ammuman su ne bani ammi kaga wazaran su ɗiya maza ne sai raba gare su sai raba gare su to wannan kaga abin da yake karantarwa sai ya nuna sadaka ce aka ce sadaka ce don haka babu zakati alal aqaribi sadaka ce ake nufi sadaka ce ake nufi domin nan ba wani abin da ya nuna zakati ba abin da ya nuna zakati a ciyar daga dukiyar da ake so wannan ɗabi'a ce ta bayan Allah sayyidina abdullah bin umar ya ya ya sai wata kuyanga mai kyakkyawa mai kyau kuma yana son ta amma da ya ji lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sai ya yanta ta da ya yanta ta ya auren mu kuma wani da ita yan kwanuka ku kadai da ita yana son ta kyakkyawa ce aka ce sai ya auren wani da ita hatta haihu in ya ga dan sai ya rungume dan yana son dan yace inni la ashummu min kariha ummik inni la ashummu minka riha ummik sai aka ce to haka haladdin ka face amma kuma ka ka ka ka yanta ta kuma ka aura ma wani to me yasa ka rubuta tun kana son ta yace ai don hakan ne na rubuta ita ai don ina son ne na rubuta ita tunda Allah ya ce hatta tunfiku mimma tuhibbun ya don haka ne na rubuta ita saboda ya ce hatta tunfiku mimma tuhibbun haka Umar ibn Abdul Aziz Ibn Abdul Aziz sai sai suga buhu buhu ya taraba mutane su ce ka ɗauki kuɗi ka sai suka kana tarabawa to da yin haka me zai hana ka riƙa raba kuɗin sai ce to ai ni suga na hisu da kuɗin ni na ba abin da nake so kamar suga yace kuma Allah ya ce hatta tun fi qumi ma tuhibbu don haka zan sai in ɗauki duk kuɗin in sai min ma tuhibbu in sai ma uhibbu habbal ashiya ilayya yace as-sukar don haka nake ba da sadakar shi saboda lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun tabahu rauhun rauhubun rauhu rauhubun ubada albasri tabahu yayi abdullahi ibn yusuf at-tinisi mutaba anan alura can farko hadisi ba ce haddathana abdullahi ibn yusuf ba haddathana abdullahi ibn yusuf shi kuma abdullahi ibn yusuf daga wa amma likin daga imam malik to haka ba sai imam bukhari ya kawo mutaba a wannan riwaya ta abdullahi ibn yusuf at-tilmisi kan imam malik to akwai tana da mutaba rawh ibn ubada al-basri tabahu yayi wa abdullahi ibn yusuf at-tilmisi mutaba abinda ake cewa mutaba a mara baya ma'ana riwayar rauhu shi ma ta kan imam malik ta mara ma riwayar abdullahi ibn yusuf at-tilmisi ta kan imam malik baya an fahimci mutaba'ar amma kuma wannan mutaba'a ina isnadin ta tunda yace tabahu ruhun kaga ana so a ji meye isnadin riwayar ruh ibn ubada al-basri to wannan mutaba'a ta ruh ibn ubada al-basri wanda yace tabahu ruhun dinnan to yayi wasu wannan mutaba'a can a kitabul buyut a kitabul buyut dama mun ce in kaga ya mutaba'a ɗayan uku ne ko ya wasu abu su can ba ya kawo ta isnadin ta ko nan gaba zai yi to ita wannan riwaya ta rauhu mutaba'ar rauhu ga riwayar Abdullahi bin Yusuf at-Tinisi ya wasu ta can gaba ma'ana ya kawo da isnadin ta can gaba a kitabul buyu'i za mu tarar da ita insha Allah wa qala yahya ita wannan riwaya ce kar ka dauka wani isnadi ne daban wannan riwaya ce ita wannan mai tsaunin da muka karanta to imamu bukhari na da ita ta wata hanya ita ce ta hanyar rauhu ta kan imam malik kamar yadda waccan ta abdullahi bin yusufa ta kan imam malik wa qala yahya ibn yahya wa isma'il an malik rayihun wa qala yahya ibn yahya yahya ibn yahya an-nisaburi rahimahullah da isma'il ibn abi uwais rahimahumullah a riwayar su su ma an malikin ta imamu maliku to kuma za ka ji ga wata riwaya amma ki bai kira ta mutaba'a ba abin da zai kira ta mutaba'a ba saboda lafazi ya canza waccan ko lafazin duk guda ne na rabihu lafazin duk na rabihu ne riwayar rauhu ta kai imam maliku riwayar abdullahi bin yusuf at-tinisi ta kai imam maliku duk rabihu ne ma zalika malun rabihun zalika malun rabihun to amma wannan ta Yahya ibn Yahya da Isma'il ibn Abi Uwais ta kan Imam Malik su kuma suka rawaita da lafazin rayihun rayihu yana da ma'ana daban daga rabihu ma'anar rayihu aka ce daga dawowa ne raji'un wannan abin da ka ba zalika malun raji'un ai wannan dukiya ko da zahiri ake ganin ka rabu da ita raji'un ladata za ta dawo maka ladata za ta dawo maka ran tashi alkiyama zalika malun rayihun bi ma'ana raji'un اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد